بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ينزاك منا درن الصبر درن الشرند أوكو غوتن شعبان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1443 daidai wanda ya daidai da 25 ga watan uku shekara ta 2022 wannan kuma Allah da shine kaset na 21 cin jerin giyar karatuka da ake gabatarwa daga cikin littafin riyadus salihina na imamun nahayar nawi Allah ji kanshi da rahama da malamansa taken karatun dai shine karatun hadisi da aiki da shi shine mafita ga musulmi ana jima da sauraronmu nan da ka jimiyar ta ilimi wato darul hadisi salafiya wadda ke number 4 madarka cirwar gaskiya layout zaria kaduna state nigeria za mu tashi inda ma da cewa an sahabin radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama qala kana malikum fi man kana qablakum wa kana lahu sahirun falamma kabira qala lil maliki إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر فابعث إليه غلاما يعلمه وكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب فقال إذا خشيت السائر فقل حبسني أهلي وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر gaba ta farko malace daga suhaibi radiyallahu anhu Allah kara mu suhaibi yarda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala lalle manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yace kana malikum fi man kana qablakum wato ya kasance a wani sarki cikin waɗanda suka zo kafin ku duk sanda ka ji annabi ya faɗo wani ana nufin al-yahudu wan nasara kamar suka tambaye shi al-yahudu wan nasara hadisin da la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadhal qadza bil qadza ko annabi yace suka ce sahabi suka ce annabi kana nufin al-yahudu ne ce to hamanhum suwaye jama'a dama an ba su ba to duka da an ce kana fi man kana qablakum ana nufin al-yahudu wan nasara ba magana wasu al'umma wa kana lahu sahirun wannan mutumi wannan basarake ya kasance yana da matsafi kamar da sha'anin fadoji kenan falamma kabira lokacin da bokan ya girma ya tsufa kenan shine kabira ya tsufa kabura abu ya girma shi za ka ce kaburat kalimatan ta kharuju min afwayin wannan maganar da ke fitowar a bakinsa ta girmama amma in girma na shekaru sai a ce kabira da bawon aiwatali ƙasa in aka sa bawon aka samu don ma ana nufin girmama na ma'ana Allah sa kun gani ma kabira qala malik lokacin da tsohon na bokan ya tsufa sai ce sarki inni qad kabirtu yace ya tsufa fab'ath ilayya gulaman ka aiko mun da wani yaro wa allimuhu sihra ilmantar da shi sihiri ma'ana boka ya same sarki ya same mai sihiri titir kenan kun bace wani abun ko wannan akwai darasi sai ku je ku wasa kwalwa kenan a wannan maganar fab'ath ilayhi gulaman yu'allimuhu sai sarki ya zaɓi wani yaro mai hazikanci sai ya aiko shi wanda shi bokan zai koya masa wa kana fi dariqihi ya kasance a hanyar shi shi yaron idza salaka idan ya shiga hanyar salaka ai da khala idan shiga hanyar zai je wajen tsafi rahibun shine mene ismu kana wa kana rahibun fi dariqihi kenan kun gane ai ko kana fi'il madin naqis rahibun ismu kana marfu fi jar majal fi mahallin nasabi khabaru kana kenan an gane ko to da ya shiga hanyar zai tafi a kowannen rahib me ake cewa rahib shine fada malami mai bauta ina fatan fahimci wani abin da ilaihi wa sami'a kalamahu yaron sai zauna a wajen wannan malami rahibi sai ya saurari maganganunsa wa'azi nasiya at-taura da yake karantawa fa a'jabahu sai abin ya burge yara yaji wato wannan karatu ne da dadi wa kana idza atasahira sai zama duk sanda zai je wajen boka marra birahib sai ya biya ta wajen wannan malami din waƙa'ada ilai sai zauna a wajen shi fai za a ta sahira idan ya je wajen boka zarabahu sai bugi shi ya yi lattin zuwa makaranta kaji a koyan iskanci ma ana dufe ana punishment ko ko ba haka ba to ka gan na kai a makaranta ce ka je ka kwashe bola ko ka kwashe kwata ka ji haushi kai da ke koya hadisi da qur'ani ina fatan fahimta yawwa to sahidi shi ma sai mene da buge shi kuma na cewa ashe tun a da an san dukkan daga cikin hanyar tarbiyya addarmu min wasa'il tarbiyya da haka turancin banza ne a ce wai a cire duka a cikin tsari na education da waye wai a cire sam wannan hauka ce ma kawai an bace wani abun ko Allah samu dace sai ce fashaka zalika ila rahib sai wannan yaro ya kai karar duka da boka ke masa zuwa ga wannan malami faƙalar sai malamin sai ya koya mai wayo idha khashita sahira idan kai tsoron mal aboka zai buge ka fa kulka ce da shi habasani ahli iya ma iyaye na gida wato dangi na iyaye na family ina suka tsare ni yasa ban zo da ruba malami na rume ne ahlahu fil islam shine rahibi din kenan wa idha khashita ahlaka kun sa ko wannan sakai a magana din ko yawa fai za ka shi ta halaka idan ka ji tsoron kuma a gida in ka ji za a ce ka daɗe ba ka dawo ba can ka ce habasanin sahiru boka ne ba da asamin mai yawa ina fatan fahimta yawa boka ne ba da aiki da yawa shi ne to kaga bokan da ba su ce a buge shi mutum ɗan aikin sarki yake ko malin ce fa bai na maho ala zalika idh ata ala dabbatin azima qad habasatin nasa fa qala al yawma alamu as-sahiru afdalu am rahib afdal fa akhadha hajaran fa qala allahumma in kana amru sa'amur rahib ahabba ilayka min amri as-sahi faqtul hadhihi ad-dabba hatta yamdi an-nasu faramaha faqatalaha wa madan nasu fa rahiba fa akhbarahu fa qala lahu ar-rahib ai bunayya anta al-yawma afdalu minni qad balaga min amrika ma ara wa innaka satubtala fa in ubtilita fala tadulla alayya wa kana al-gulamu yubri al-akmaha wal abrasa wa idawi an-nasa min sa'ir adwa'i fa sami'a jalisun lil maliki kana qad amiya fa atahu bi hadaya kathira fa qala ma ha huna laka ajma'u in anta shafaitani فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس فقال له الملك من رد عليك بصرك قال ربي قال ولك رب غيري قال ربي وربك الله ina ba ta fahimta to malai ce fa baina ma huwa annabi ke fa baina ma huwa ala zalika wannan yaro yana kan wannan hali din id ata ala dabbatin azima sai ya zo da wata ga dabba katuwa qad habasatin nasa ta tsare mutane ta hana su wucewa fa qala sai ce al yawma a'lam yau zan tantance zan samu ilimi ne yaqini asahiru abdul amir rahib abdal shin matsafincin shine fi falala ko ko malamin nan shi ya fi falala fa khadha hajaran sai dauki dutse fa qala sai ce Allahumma ya Allah in kana amrul rahibi ahabba ilayka min amri sahir idan zama al'amarin wannan malami yafi soyuwa gare ka fiye da al'amarin wannan matsafi faktul hadhihi dabba ka kashe wannan dabba hatta yamdiyan nasu har mutane samu su wuce faramaha sai jefe ta da dutse faqatalaha sai dutsen ya kashe wannan ma'ayu dabba din wa mudannas mutane suka kama hanya suka wuce fatar rahiba sai zo wajen wannan malamin faqa fa akhbaru ya bashi labarin abin da ya faru fa qala lahu rahib sai wannan malami ce da yaro ai bunayya ya kai dana anta al-yawma afdalu minni yau din nan kai kafi ni falala dan ka zama cikin waliyai yanzu kai addu'a tsaf an ansa nan take ad balaga min amrika ma ara kenan lamarin ka ya kai ga abin da nake iya gani yanzu yanzu kai addu'a take ta ci wa innaka satubtala to amma fa akwai consequence yawa kaka dauka wannan daraja haka ake cin ta bulus sai an jaraba ka ya kai dan uwa ina ba ta fahimta fa innaka satubtala lalle kai din ne sai an jarabce ka yaro kaka dauka kawai zaka ci bulus ne sai ce fa inubtilita idan aka jarabce ka fala tadulla alayya kaka nuna ni kakkace waje na ka koyi karatun nan can dai kai da karama kaka je ku kare a can ni ko ban da tsufa ta ta tasbi da sallah abina ina ba ta fanci wannan abun haka za amru duk sanda Allah zai baka izza a cikin addini ko zai baka izza a cikin duniya sai an jarce ka kada wani taba dauka wai ana samun wata izza ko wani abu mai value free ba haka kwanaki a katin bukhari ko muslim abu bukhari maka wannan bayanin ba a samun kaiwa ga daraja da fari da cin banza sai ka wahala ka na karbaci ka yi karatu ka yi aiki tukuru ka yi kaza da kaza sannan a kai allah zai haɗa ka da 'yan bakin ciki 'yan tsurku 'yan sa ido 'yan harɗewa 'yan ɓatanci duk sai ka da su ina fatan fahimta high killers wane ne duk abubuwa sai ka gan su malam yawa da haka kawai ka shirya ina fatan fahimta to shi ne sai mala ce in aka jarabce ka falata dulla alai da Allah ka kanu wani yaro wa kanal gulamu yubri wal akmaha wal abrasa sai zama wannan yaro yana warkar da akmaha shine makaho makadumus din nan akmah yana abin da warkar da mutum da yake makaho ana ce makadudum ne suke ce shi da Hausa ko wanda aka haifa makaho tun daga ake shi makaho kaga makanta kenan iyaka ta kenan ko bai zo duniya da ido ba ko to shine akma wal abrasa abras kuma shine zabaya ciwon bulala kaga mutum nan fadi dardan na haka yana rana bai san shiga rana irin wannan haka cuta ce wa yidawin nasa min sa'il adwa yana wa mutane magungunan sauran cututtuka adwa jam'i na adda'u adda'u cuta adwa jam'i sai zama wani yaro na warkar da mutane fasami a jalisu lilmaliki kanin ƙad'amiya sai wani ɗan majalisar sarkin nan ya ji labarin wannan yaro dama ya kasance ya makance kenan da idin shida sai ya makance faƙalis sai ce shi kenan fa'atahu bi hadaya katsira sai wannan ɗan majalisar sai zo da kyaututtuka da yawa aka yi irin na manyan mutane faƙalis sai ce ma hahuna laka ajima ya ce duk abin da kake ganin nan naka ne gaba da shi ne ajima gaba da amma in an ta shafaita ne idan ka warkar da ni faƙala sai yaron ya ce in ni la ashbi adar ai duk abin da gana ba ni ke yi ba Allah ne ke warkar da ni ba na warkar da wani kun ban abun da a lokacin ya ce ha mu na wasa ne da Allah ya karya shi Allah baya san alfahari baya san jiji da kai bai san isa alkiburu wal ujubu Allah bai kauna wannan yanzu ga Allah kare mutum da wannan abubuwa din da haka duk wata ruwa da Allah maka yanga mutane suna bukatuwa za gaba da kasancewa Allah ya ga dama ne saka kai mutane su bukaci a wajenka ko Allah ya ga dama ka wannan bai to kamin game da lamarin ga Allah shi kadai ina fatan fahimta shi ne ma'anar la haula wala quwwata illa billah kun ban abu za ku tuna wancan mutumi wanda ya ga ana shirka ya ɗauki gatare ne zai sassara gunkin wanda wani ibin jauzi ya kawo cikin littafinsa talbisa iblis ya ɗauki gatare ne zai sassara gunki sai sai sai mene sai shi ya zo ce to me za ka sare gunki ya ce ai zan sare ana shirka yana ta fashi da gaske ke zai sare yana kishin Allah ana Allah shi kishiya sai shi dan ce to ka bar su mana gobe ka koma yanzu ka gaba kamar ce fa ne ga dinare biyu kullun kullun da safa ka daga ka zaka dinare biyu ke ta ce fa ne kar musu sun je Allah zai musu hukunci sai ya koma yan shi dinare biyu gobe ya daga fulo ya ga dinare biyu jibi ya daga kwana uku sai ya daga sai bai gani ba sai ce o an yaudare shi kenan sai dauki gatari yana kama shi ɗin sai makar da shi kawai shi ne aka ce to da can sai suka yi sai shaɗai ce kaga a da da ka fito allah ka nufa ban da iko a kanka amma yanzu kishin haushin ba a baka dinare biyu ba ne ina fatan fahimta so duk abin da za ka yi kai kokari ya zama cewa allah kake ba kuma ba kan kake abin nan ba allah ce muke mu to shi kenan sai yake cewa inni la ashbiha da inna ma yashfi Allah ta'ala Allah ne kadai ke warkarwa fa in amanta bi billahi ta'ala idan ka iman da Allah madaukakin sarki da autullah sai roki Allah madaukakin sarki a fashafa kai warkar da kai fa amana billahi ta'ala sai wannan dan majalisar sarki sai iman da Allah madaukakin sarki fashafa Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki ba shi lafiya fa'atal malika fajalasa ilaihi kama kana jilisu sai wannan majalisa sai je wajen sarki ya zauna a wurin da ya kasance yana zama kujerar shi ta majalisa fa qala lahul maliku sai wannan sarkin ya ce da shi marar da alaika basaraka waye ya dawo maka da ganinka ina fatan fahimta dan majalisa sai ya ce rabbi ubangiji na qala sai ya ce walaka rabbun gairi a yanzu kai dan masa kana da nan ubangijin ba ni ba qala sai ce rabbi wa rabbukallah ubangiji na kuma kai ma ubangijinka dabbijan an tsokalo tsile dodo shi fa sarkin dama yana cewa shine Allah fa shi ake bauta a garin ina fatan fance wannan abun to inda za gane tun daga ne kamata mutane su tawaye marar da alaika basaraka wani in jahilan Allah ne wannan in Allah ne zai bai san abin da ke gudanuwa ba har wani yana ikon dawo da ganin shi bai da iko ai yana san dan majalisa shi akai kasa dawo mai da ganin kenan wanda ya dawo mai da ganin ya fi ya fi cancanta abota mashi bai da shi wannan sarkin kenan in ma haka ne ko to shi kenan mai fara fa akhadahu fa lam yazal yu'adhibuhu sai yasa aka kama dan majalisar nan bai gushe ba yana azabtar dan majalisa hatta dalla alal gulami har sai da ya nuni zuwa ga wannan yaro da sarki ya aika faji abil gulami sai aka zo da yaro fa qala lahul malik sai sarki yace da shi ai bunayya ya dana wannan ai kaman kace ya wanadi man tunadi bi aya bi ai wa aya inji imamul haribi ko kana iya kira kace ai ko kace aya ina fatan fahimta sai yace ai bunayya kai dana qad balaga min amrika ha ma tubulul akma wal abrasa wa taf'al wa taf'al wato ka saurin iya abin nan karbala ga min sihirka sihirin naka haka iya iya wadda tubriul akma kana warkar da makafi wal abrasa da zabaya wa taf'al wa taf'al an ce ma kana yin kaza kana yin kaza wa qala sai ce inni la ashfi ahadan ni din ba wanda nake warkarwa inna ma ashfi Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ne ke warkarwa fa akhadahu sarki yasa aka kama yaro falam yazal yu'adhibuhu bi gushe baina mai azaba hatta dalla ala rahibi na ba ta bayyana to shi ma ala gabata malan ya ce wannan aikin ba zai biyo kanshi ba ai sai ya dandana shi ma ina ba ta bayyana domin me so din matsalas eh shi rahibi shine so din shi wancan bawo shi wancan yaro zai samu wannan daraja shi rahibi ya samu bane duk abin da ya samu sai wannan rahibi ya samu sannan ya ce zai tafi furi ai shi ma sai ya dandana ta hatta dal ala rabi yaro da juya kawai sai ce wala wani malami ne gashi gashi ina fata fahimta faqila lahu ko faji abin rahib sai aka kamo malam faqila lahu aka ce da shi irji an dinika ka bar addinka shine irji an dinika in aka amfani da an an bari kenan na ce irji an kaza ina nufin ka bar kaza amma na ce irji ila kaza ina nufin ka je wajen abin harufan jarra suke tantance matsalar ina fatan fahimta sai yake cewa irji an dinika ka bar addininka fa ba malami sai ibarin addini a fada abil minshar sarki sai sa aka kawo mai zarto shine minshar zarto fawdi al minsharu fi mafraqi ra'si sai aka dora zartan nan a maraba kansa tsakiyar kai kenan in ka mutum ya gyara gashi ba cikin haka raba haka ba to tsakiyar kansa sai aka sa anan fashaqqahu hatta waqa shiqqahu sai aka tsaga wannan malami har sai da bangaren jikin gaba ɗaya suka faɗi da giza haka bangaren dame dama bangaren hagu ya hagu ya faɗi ana yankawa kikikir kikikir kai wa'annan mutane da imani suke tsakanin da Allah ka auna ka gani ba wai da zarto mai haƙora kacar kacar ba ko da wuka mai kaifi ce aka ce za a yanka ka haka akwai azaba amma zarto ne aka sa shi sa duk wata wahala za mu fuskanta a zamani yanzu idan muka kan tari za mu ga mai sauƙi ne za kuma ta ba mu damar daura mai combat mu fito na fito da ɓannar da ke faruwa a duniya ina fata mu fahimci wannan abin to shi kenan da aka yi haka hatta sun maji a bijalisil maliki sannan sai aka zo da dan majalisar sarki wato sarki yana so tumbuke matsalatin farkon ta kenan faqilar aka ce da shi irji an dinika fa ba ka bar addininka shi ma sai ki fawdi al minsharu fi mafraqi ra'si shi ma aka sa wannan zarto a tsakiyar kansa fashaqqahu bihi sai tsaga shi da wannan hatta waka ashiqa wa sai da bangaren shi guda biyu suka fadi summa ji abil gulam sannan aka zo da wannan yaro din faqila lahu aka ce da shi irji an dinika gabar addinin ka sabo fa ba sai ki to me yasa ba zai tsaga yaro ba saboda yana da kwadayi akan shi zai mai amfani sai ya ce fa dafa'ahu ila nafar min ashabihi wannan basarake sai mika wannan yaro zuwa ga wasu jama'a cikin ma'abotan aikin sa ashabi shine ma'aikatan sa fa qala sai ya ce idhabu bihi ila jabal kaza wa kaza ku tafi da wannan yaro zuwa ga dutsen kaza sai akan baci dutsen kamar ka ce dutsen kufaira ko madarkaci kai wanda ya katar dutse can wanda ya wannan ba fas'adu bihil jabala ku hau saman dutsen da yaron fa idza balagtum dirwatahu idan kuka ga kwalkwalwa shine dirwa kuka kai kwalkwalwa fa in raja an dinihi to ku neme bar addini idan ya bar addinin nasa to sai ku dawo da shi wa illa idan ya ƙi faɗarhuhu ku jeho shi ya mutu gaba ɗaya fa zahabu bihi sai suka tafi da wannan yaro fa sa'idu bihi aljabala suka hau dutsen da yaron fa qala sai ce allahumma kfinihim bima shi'ita ya allah ka isan mun su da abin da kaso allah kai mun maganin su da abin da kaso ma'ana allah ya ga mai cire ransu gaba ɗaya su mutu ko yin bada su kurame ko gurgaye yadda dai Allah ya so Allah makfinihim bima shi'ita Allah kai bin magansu da abin da ka so farajafa bihimul jabalu sai dutsen ya girgiza ya ringa kakkaɗawa da wannan fasakadu duka suka fado waja aimshi ilal malik wannan yaro madadin ya gudu imani ya ratsa sai dawo tunkar sarki ina ba ta fahimta to an kai ne ba guduwa zaka yi ba sai ka canza ƙasa ko ba haka ba to amma yaron shi yana da target da'awa yake so ta yadu ya yi da saurukar da rayuwar shi akan da'awa addini tabbata shi kenan gashe ta wajen sarki fa qala hul maliku sai mal sarkin yace da shi ma za fa ala ma za fa ila bi ashabika me akai wa abokan tafiyarka fa qala sai ce kafanihimullahu ta'ala Allah madaukakin sarki yayin maganin su fadafa'ahu ila nafarin min ashabi sarki bai daddara ba sai sake daukan yaro ya hada shi da wasu jama'a cikin abokan jama'arsa fa qala ce izhabu bihi fahmiluhu fil qurquri ko tabu da shi ko dora shi a cikin wato jirgin ruwa qurqur wato wani nau'i ne na jirgin ruwa ko ka ce kwale-kwale amma zai kama da jirgin ruwa dan an ce fatawassadu bil bahara ba wai rafi kato daga kuje sai kun hau tsakiyar teku da shi inda duk iyanka ba za ka fito ba kun fahimta sai ce fasika fa in raja addini idan ya bar addinin su to ku dawo da shi wa illa idan kin faqdhifu ku jefa shi a ruwan duk ya gama iyan shi sai ya mutu a wajen ko kifi ya cinye shi fa zahabu bi suka tafi da shi fa qala sai ce allahumma kfinihim bima shi'ta sai da aka ta tsakiyar tekun sai ce Allah kai mun maganin su ka isar musu da abin da ga dama fanka fa'ad bihi musafina sai wannan jirgin ya tankada in kafa ya tankada da su ya watsar da wani watsar da wani shi fayar na nan kun fahimta fa ghariqu sai suka nitsi a ruwan suka halaka waja a mishi ilal maliki turka shi yaro sai sake dawo tunkara sarki fa qala lahul maliku sai sarkin ya ce da shi ma fu'ila bi ashabika me aka wa mutananka fa qala sai ce kafanihimullahu ta'ala Allah ne mu maganin su fa qala lil maliki sai sarki na fato su zai kira sai ce kai tsaya ina fatan fahimta shi ne faƙalar mulki ya ce wa sarki na kallon saƙaɗi ƙatili kai ɗinan ba mai kashe ni ba ne ba za ka yi kashe ni ba hata ta fa'ala ma amurka bihi sai ka aikata abin da zan umarce ka da shi kana son kashe ni ka huta ce eh to yanzu abin da ka kashe ni huta shine zan baka umarni instruction to ka yi wannan sannan ka kashe ni da yake sarkin ba Allah ne na gaske ba wawa ne ta ce hun faɗa muji faɗa muji shi ya ƙosa faɗa yi ya huta da shi ina ba dan fahimta ka san ka zama musu alaƙa haka suke duk wani ya a ruɗe suke kawo mutanen nan shi kenan sai ke cewa ma huwa yawwa yaro menene za a yi kala sai ce tajma'un nasa fi sa'idin waye ka tara mutanen garin nan kaf fi sa'idin a fili guda ɗaya irin taron da ake dinnan na gari na ran sallah ne ko menene wata sulubni ala jiz'in sai ka daure ni a jikin wani kututturen dabino icen dabino wanda aka sare sai ka zai ka daure ni a jiki haka a cikin dabinan summa khud sahaman min kinanati sai ka dauki kibiya kwara daya daga cikin kwari na mutane na kallo zaka zo ka dauka ina fatan fahimta kun san kwari inda ake sa aro saka to ka je ka dau aro din wannan gibiya guda daga cikin kinanaci sun mada isahama fi kabadil qaus sannan sai ka sa kibiyar a tsakiyar qaus shine baka kun gane ko qaus a cikin summa qul sannan sai ka ce bismillahir rabbil gulam sai ka faɗa kowa ya ji da sunan Allah ubangijin yaro sannan ka raba sun marmini sai ka harbe ni fa innaka idza fa'alta zalika qataltani idan kai haka to zaka kashe ni kun fahimta madan sarki da tunan wato mu yaron ne yake nufi ne ko ba haka ba amma shi mene irin sharife bari kashe shi da huta kun fahimta bai san abin da ke ƙarshen ƙasa da aka shirya masa ba shikenan fa innaka in fa sai ce fajma'an nasa fi sa'idin wahidin sarki ya sa gidan bbc ne na da aka taro a fili daya wasa labahu ala jizin ya naure shi a cikin katutan dabino sun ma kan sama min kinana ce sani dauki kibiya da cikin wato kwarinsa sun ma za a sama fi kabilu kaus ya dora kibiyar tsakiyar wani kaus wannan kibiya baka din sun ma kala sani ce bismillahi rabbil gulam da sunan allah ubangijin yaron nan sun mara mahu bi sai harbe shi da shi fa wa samu fi sudugihi sai kibiyar ta fada akan kundukukin yara nan muƙamuƙi sai ta harbe shi a nan muƙamuƙi sudu nan wajajen muƙamuƙi kenan fawada a yadda hu fi sudugi sai yaran sai ya ɗora hannun a inda aka harbe shi ɗin a kunda kukin shi muƙamuƙinsa famata sai mutu a haka faƙalar nasu sai mutane suka ce aman na bi rabbil gulam ina ba ta fahimta da ma gadar zaren da ya shirya mai kenan kun bayyanta mun yi ima da yaron ubangijin gula amma sarkin saboda wauta fa da ya harba cin ya ga yaron ya sami shi haka ya bingire mana ya tsaya ga me wai yaron nan fa da aka je an je dutse bai mutu ba an jiro bai mutu ba ya tabbata ya mutu ko bai mutu ba ko ba haka ba bazar bazar sai ya kama shiga gida kawai yan fada ana bin shi ya na gama da shi ina fatan fahimta shikenan fautiyal maliku sai yan fada ka zo ka samu saki bakila aka ce da shi ranka da eh ara'aita ma kunta tahzaru kaga abin da kake tsoro na mutane su gane kai ba Allah bane ubangijiyar shine Allah wallahi qad qad waqa'a wallahi ko qad wallahi nazala bika hadaruka wallahi abin da kake tsoro din kuma ya faru kad amana nasu mutane duk sun musulunta ina fatan fahimta Allah samu dace to a wajen fa amara bil ukhdudi sarki sai sa aka haƙara muka ukhdud ina fatan fahimta annari zatil waqud ko wasu ma zatil buruj eh ala qur ko sai yasa aka haka mene ramummuka bi afwahi sikak a gefen angwani sikak angwani duk anguwa anguwa aka je aka haƙa ramummuka fa huddat aka kuma ka dace a je a yi kuma aka haƙa din wa udrima fiha niranu aka hura wuta a cikin waɗannan ramuka aka sa itatuwa aka hura wuta wa qala ce man lam yarji an dini abi gida gida duk mutumin da bai bar addinin shi da ya musulunta ba fa aqmihuhu fiya ku jefa shi a wutar aw qila lahu kuma a ce da mutum ne iqtahim kai auka da kanka cikin wutar shine iqtahama fada ciki fa fa'alu sai suka aikata abin da sarki ya ce masu hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyullah suna ta fada mutanen ba ma sai an tura mutum sai zo ya fada din har wata mata ta zo a bayan ta ko dan yaron ta karami ta goyo shi fataqasa'at sai ta ja da baya shine taqasu'i sai ta ja da baya ta dan turje haka an taqafiya ta kasa fada cikin wuta din fa qala lahal gulam sai jinjirna ta sai ce ya umma ya ke mama isbiri ki hakuri fa innaki alal haq kina kan gaskiya ne auka kawai da yake din mutu iya kafa mutuwa shikenan wahala ina fatan fanci wannan abun wannan hadisi kamar da kaji malai ce imam muslim ya rutu wannan hadisi din waziratul jabal hadisin kalmomin da zuwa cikin garibul hadis ke ci cewa ziratul jabal sai ce alahu shine can saman sa wai bi kasar zali zallin za a mata wasali kasar zi al mu'jama mai digo wa dhammiha kuma ka iya mata dama kace zurwati ko zirwati an gane ko wal qurqur kalmar qurqur da ta zo a hadisin bidamin kafai ni kafin ɗin guda biyu a masu zama nau'in mina sufuri nau'i ne na jiragen ruwa wasu sa'idu kalmar sa'id da zuwa cikin hadisin muna al'arul bariza ƙasar ki a fili faital wal ukhudud kuma da zuwa cikin hadisin ashiququ fil ardi tsago a cikin ƙasa kan naharin sagir kaman karma wato dan kududdufa yaka ko kuma ƙoramu haka wa udrima da zo kalmar udrima sai ce auqida an kunna wankafa ai in qalaba ta juye wa taqasat ai tawaqqafat wajabuna ta jabirki ta tsorata ina fatan fahimci wannan abu to da shi nan karshen hadisi kuma ya zo mana da karshen lokaci ya cika insha Allah ta'ala za mu jabirki sai Allah ya kai mu mako mai zuwa sai mu tashi daga abinda makaranta cin hadisi dai ga dursa na da yawa cin hadisin sai kowa ne ta tsafatowa da matsayi ta ƙwaron shi ko ba haka ba karatu ne zankame a ciki Allah samu dace abin ka fada daidai da Allah ba mu ladan kurakurmu kuma Allah kafe mana Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bi bainana wa bain ma'asiyatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله